بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شاتر جوات الربيع جماد الأولى shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan watan ɗaya januwari kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ko da ashirin da ɗaya miladiya idan ba a manta ba mun tsaya wato suratul qasas mun yi darasi guda uku yau za mu tashi darasi na hudu aya ta 62 daidai muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu yalla
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
Allah ba daukakin sarki yace wa yawma yunadihi ka tuna ranar da za a kirawo su su kafirai da mushrikai kenan sai Allah ba daukakin sarki yace aina shuraka iyal ladina kuntum um taz'umun ila abokan tarayya tawa da kuke riyawa Allah madaukakin sarki zai kirawo kafirai ranar alkiyama yace da su ila abokan tarayya tawa da kuke riyawa cewa su ma ya cancanta abota musu kamar yadda ake bauta musu mala yake yani aina alihata allati kuntum ta'buduna fi darid dunya ina allolin da kuke bautawa a wannan duniyar min al asnam na daga gumaka wal andari da kuma wato ababan tarayya da kuke hada ni da su hal yansurunakum aw yantasirun shin za ku ce za su taimaka muku ko kuma ku za ku taimake su wa hada ala sabili at-taqri'a wa tahdid wannan Allah madaukakin sarki ya kawo shi ne dan wato konfatar kai da kuma razanarwa ga wanda yake nufin yin haka kamar yadda ya faɗa a cikin suratul an'am cewa wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لان يتي لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون to shine Allah madaukakin sarki yake qalan ladina haqa alaihim alqawl kajiya qalan ladina haqa alaihim alqawl rabbana haula alladina aghwayna aghwaynahum kama ghawayna تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون الله ملوكتين سركيتي قال الذين حق عليهم القول sai waɗanda wato kalmar azaba ta tabbata a kansu sai su ce rabbana ya ubangijinmu haula'i alladhina aghwayna waɗannan sune waɗanda muka halakar da bakin su za su faɗa cewa waɗannan sune waɗanda muka halakar aghwayna mun halakar da su ne kama ga waina kamar da mu ba muka halaka to shine Allah madaukakin sarki yake tabba tabara ala ilai fiski ba ruwan mu gaba ɗaya ba ruwan mu da tuyo mun sauke hannun mu daga gare su mun dawo zuwa gare ka mun yi barambaran da tuya Allah ba ruwan mu da su mun dawo zuwa gare ka wayannan bawai jagororin fata su suke faɗan wannan cewa ba ruwan mu da su ba ruwan mu da su duk da cewa mu muka fatar da su sun ba da shaida aka haka to ya ubangiji mun yi bara'a gare su mun dawo zuwa gare ka shine tabara ana ilai dan gegantaka din ce ma kanu iyana ya abudu mu ba mu ce bautawa ba ya fi illa mutum koda zamantakewa ta haka wani ya sa ka kai abu a zo a kama ku yace shi bai san zance ba kai sai ka fi kowa jin ciwon abu domin ka san an yi magana an yi amma ya lotse ya ce san wallahi bai ba kun san abu wanda in mutum ya iya shirri wani lokacin ka kiyaye shi kawai shi za ki to arabtu jara lalin jara lakin littawfin wanda ake wani labarin wani abu da ya faru na ji wa Allah wa bai wani ne ya ranta a wani kuɗi din na san yaran da tsaya da ya ranta ma kuɗin da aka zo garin biyan kuɗi kuma sai ya dinayi shi za da ba ka ce ai shi ba shi kirke uku ne ana so ka bi wannan tira ko kaga cewa wanda kirke ya kamata kai amfani da shi yayin da zaka bada baki kawai sai ka kalla ya danganta da kimar wanda zaka ba wa baki sai ka ga wanne zaka dora ma akwai wanda suka baki baki kai shi dama kana da niyyar siyar kan ba ya dawo da shi domin kana so kai mawa wani tarko ne dan kar ya kuma zuwa zaka ba sai baka ce ka yaje ba amma ka yaje ba domin baka so da alikan to wannan banda wannan wannan shine na farko kaga ayat wato ayatul bayni zaka kalla cewa Allah madaukakin sarki yace idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu matakin farko a rubuce shine matakin farko sannan mataki na biyu a kafa shedi kaga wanda ya danganta da wa zaka ba wa baki kai ka san wanda zaka dora wa akwai wanda kuka rubutu da kai dai ji a aiki zai dawa da kuɗi da kai dai ji din wani ko wallahi sai ka kawai shi sannan na uku shine jingina wannan sune wato mai ake kira kan baji guda uku da ake faɗa haka ba da wani bidiyo ke kawo kira ku ne na baji guda uku jingina to shi da suka tashi bajin wato ba rubutu saboda abubuwan da ya gaya masa ya faɗi wasu abubuwa da dole ka tausaya in abu ya shafi lafiya da kaza da kaza ai za ka tausaya domin ka kidira wallahi bai ba shi kuɗin nan lokacin da suka yi kaza bai ba da kuɗin da ya tsaga kaba ya shiru sai da ƙara wajen wata ɗaya sai yi min magana ya ce ya maganar wallahi kaza ka san kuma shi wanda yake mabiya yawanci wa irin wannan ɗabi'ar ba sa kunya rantsuwa ya rika rantsuwa ai kaza kaza kaza kaza sai da aka gama inda aka bincika ba sai da yake bin hanyoyi kana kala wallahi bai ba da kudin nan da karshe ake da ya karbi wani abunta wanda dawa shi ne mun ce wata ki rauku kun ga jinjina sai da ya dabara ya kwace wani abunta ba ta hannunsa ba inda rakibi ya karba to da yazo aka ta bibiya sai kuma yazo yake masa wai ai da ya maza sai yake masa ai wannan abin nasa da ya karba akwai kudin sa sai linka kudin da yake wurin zana bai ta ga tiya ba da linka kudin shi kuma yaro ne wato sai yaro kuma amma ba shi da wannan hikima yaro da yake da shi akwai wani abokin sa shi abokin da ya bani mamaki malli sai da nake so in ga muku da ya kalli wannan abokin da ya zo ga wani sai kwantar da hankali a kyale shi shi da ne zauna a aji ba mu da muka shiga aji ilimi ai ilimi ko ɗan iska ne ilimi sai ya fita da ina gaya ma me yasa ake magana wanda suke zata mota daga kudu suka to da aka biyo sai suka kwace to suka aje suka tsara aka karkasar da mu wannan ilimi ne domin kaga lokacin da ake ta da sanarwa ta oba oba cewa mota mai lamba kaza ai an gama da yabacin hankalin mutane kafin ku gama training sai ka akwai wani fashi shekara biyu uku baya da aka tabbata na taba karanta irin haka take to saboda haka da yazo yace abin da nake so da kai kawai rana da zaka kira shi da ya kira wani aka zo ga ɗan uwansa ga kaza yana zuwa shi kawai yace wallahi shi ba zai san me zai ba kawai sai ga ya zaro takarda doguwa sai ji wanda ake yi ba ni yace yaya yace wannan takardar shi ba wannan da aka zo bai taɓa ganin ta ba sai rana sai yace wannan takaddar da ta karbu baki ne sai linka shi ma ya tribulin kudin yace ni ne je da gaba na yace billahi la ilaha illa illa huwa inna la aka yar karon tuwa ni za ka yace ko ko ina yace kaga malam je baro ne ya dawo yace kaga nan yace wato duk iskantin da kake ganin ana yi na iya yace kawai addu'a iya yake da kuma muka ga abu da kamata ba amma na fi tafiya wallahi yace mata gajinan da ya gama abin da zai kawai yake kuma billahi la ilaha illa huwa duk inda ko gaba alƙali ta je zan daga Qur'ani da haka yake mata yace wallahi zan dafa kawai ya wasu ta kada yawo abu hawan da yake jiya ka san Allah for 8 hours da haka sai ga kudin yaron ya dawo ya zo ce ga kudin ka ai da bai yi tunayi cewa kudin ba ma haka bane dan sai da da su dai shine ya abin da mugira da su bai yake cewa arabtu shara la ilaha illa la ilaha illa tawqi'i litawqili wa man ya wa man lam ya'rif shara min alkhair yaqa'dihi duk wanda bai san shara ba to zai fa shi amfani sanin shara dan karka fa ba dan kai ba to kaga shi ne iya kenan alala sai mutum so ma ka iya wallahi mutum mu ba mu kuke wotawa ba bayan a duniya su suka rika tura su a kan keken tera kaza za ku yi kaza ya kaza suna ta sun tunzura su amma yanzu sun zo gaban Allah suna rantsuwa cewa ba haka akai ba to shine inda illar take dama mutum yayi wato ya yi riko da wanda ba Allah ba shi sai ya gaya mana can wata ayar daban wattakazu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza ya Allah yake kalla sayadkuruna bi ibadatihi kaji ba haka jayi za su kafircewa bautar da suke mutu wa yakununa alaihim bidda za su zama kifiyoyi a gaban Allah sannan a cikin suratul ahqaf Allah yake wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun yake wa idza usira an-nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin kaga adantin ba Allah ya ga mana a suratul ahqaf ko kuma ka ƙara koma an kabut a surar da zamu shiga Allah ya ara mana lokaci cewa inna mattakhasum min dunillahi awsanan awsanan ko mawaddata bainakum sai ce fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa ya'alu ba'dukum ba'd in wa la zaka ya gaban Allah sai kai dai wa da Allah ya tsine wa sai kai ma Allah ya tsine ba wai kai kabini wa wa ne kai da naji abini kabini kai kuma waye yake kace abika haka za ki jarantuwa sai Allah yake wa ma'awakumun nar wa ma lakum min nasir to dukan su gaba ɗaya mako wacce ita ce wuta kuma ba wanda zai taimaka musu a ranar alkiyama dana suratul baqara Allah yake ittawara alladina tubi'u min alladina tabu wa qala alladina tabu law anna wara'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab yace wa qala alladina tabu law anna lana sawatan fanatabawa minhum kama tabawu minna sai Allah yake kadhalika yurihimullahu a'malahum asaratin alayhim وما هم بخارجين من النار wannan kalmar ta kalbi ta bi ko ta daji hankali Allah yake ba za ku taɓa fita daga wuta ba da wanda suka batar din da wanda aka batar to shi za duk wanda za ka bi kowaye duk malintarsa ba wai karatu ba ko wuce ne ya kamata ka zama alama jirage idan gaskiya kake nema Allah madaukakin sarki ba zai bari kai wato ka ka shiga wani layi na daban ba wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye to shi sa Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wato wakila da usuraka aw kaja to ma kanu yana ya abu jaya ta gaba وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الله مدوكاكين sarki yace wakila da aushuraka akum za a ce da su ku kirawo abokan tarayyar da wanda kuke hada ni da su inda Allah fa da'uhu sai su kira su fa lam yastajibu lahu amma ba za su ba su amsa ba ba za su ba su amsa ba Allah yace wato wara'u al'azaba za su ga azaba kurunku law annahum kanu yahtadu su rika fatan ina ma wato sun kasance sun shirya sun ba hanya ta daidai wanda Allah madaukakin sarki yake so su bi ta shi ta can wato cikin wato suratul kahfi Allah yake wai ma yaqulu na bi suraka iyal ladina kuntum za'amtum ko suraka iyal ladina za'amtum ba da'u falam yastajibu lahum وجعلنا بينهم موبقا يجي وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا to sai Allah yake wa yawma yunadihim ka tuna ranar da za su kira su sai ya kudu sai a ce ma za a zattumul mursalin wata irin amsa kuka ba wa manzanni ma da yake annidawul awwal an su'al tauhid wato sai na ta farko za a tambaye za a tambaye ni dangane da abin da ya shafi tauhidi wato anan ne kuma wa hada fi isbatul nubuwat anan ne ake tabbatar da annabta kuma ma za kana jawabukum lil mursalin ilaykum wata irin amsa kuka bawa manzanni lokacin da suka ce ani abudullah wa talibu tagut Allah ta yi tantance abautawa wata amsa kuka bawa Allah wa kaifa kana aluhum ma'ahum ko alukum ma'ahum ya haluku ya kasance tare da su lokacin da wato suke muku tambayoyi ko suke muku wa'azi suke muku da'awa kamar yadda za a tambayi bawa cikin kabarinsa man rabbuka waye ubangijinka shi sa misali kenan kaga ba wanda ya fi Allah wato adil tambayar da zai ma sai ga ya ma sai kuma ga ya ma amsa to amma wayo da hadda wani za ka iya faɗa ba sai ka ba Allah zai ma gamdakatar kuma yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit bil hayati dunya wa fil akhirah wa zillallahu zalimin duk haddaka idan baka ba Allah ba sai a dauki gaba daya kamar yadda za ku ji nan gaba aya abin da zaka faɗa to za ka tambaya man rabbuka waye ubangijin ka man nabiyuka kuma waye annabinka wa ma dinuka menene addinin ka annabi ya gaya mana a cikin hadisin nan dogo na bara'u dan azib annabi alaihi salatu wasalam yake sai mumini ya amsa da cewa la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu shi da annabi yake lalata wa mumini cewa an kaje kan kabarin bawa kai ta lalata kai sai wa Allah magiya ya tabbatar da shi akan wannan amsuci ga shi dai masu sauki amma masu halalta shi ne Allahumma qil lahu warhamhu wa thabbithu inda su'ali mukai wa nasir Allah ka gafarta mar ka ji kansa ka tabbatar da shi yayin tambayoyin nan da ake masa kai ne masoyin gaskiya duk wanda ya mutu ka tsaya a kabarin ka karka mai mai ta masa wannan kai ka mai mai ta masa wannan to ko shakka babu kana kaunarsa shi za ake gaba da shawara yi kokari kai abota da mutanen kirki wanda ko karatu yake ko wani ko a ofis yake ji labarin wani ya rubu zai rufe ya bada yake da shi da Allah wani bawan Allah ya rubu za mu je sallah sallah to kai abota da irin wa'annan akwai wanda in ya ji mutuwa kai yanzu sai ya ƙara sabon da yake zai ce zan je mutu ai zan je gaisuwa ba komai zai dora kawai wataƙila kuma tare kuke harkoki da na kasuwanci ko aiki ko business to ba irin wayan ake so su cika ba waya ba ba su ake so cika ba kwakwalwa da biyari ɗinka ba wanda tabbas in ya ji mutuwa ka zai yunkura shi ake bukata to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake to amma kafiri kuwa in an ce tambaye shi wannan tambaye sai ce ha ha wato zai fara hamhama irin ta jai ba zai iya magana ba da kalbewa yake la'adi ban sani ba saboda haka ba shi da wata amsa ranar alkiyama domin Allah cewa man kana bi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila eh wanda ya zanto makali din makawo a wannan duniyar to lahira ma haka ne tayi makanta da rashin gane gaskiya ba ta ida ba to shi da Allah ya faɗa ayar gaba yace ne فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين الله مرحبا كيف تركيتي فعميت عليهم الأنباء gaba ɗaya sai Allah ya dode kokolwar suka manta irin labaran ma da za su bayar kwata kwata ba amsa shine fa amiyat alaihimul anba aka mantar da su me ya kamata ma su yau mai idin a wannan ranar fa hum la yatasaaluna ba za su yi tambaye junan su ba dangane da zumunta ma ballan tara dangantaka ba wani abu da za su yi tambaye junan su shine fa amiyat alaihimul anba to Allah madaukakin sarki yace wa hum la yatasaaluna to sai yake ba amma man taba amma duk wanda ya tuba kuwa duk wanda ya tuba wa amana kuma ya imani da Allah wa amila salihan sannan ya aiki na kwarai Allah yake ba asa da sannu ana sa masa ran an ya kuna minal mutadin muflihina kai ya kasance cikin masu rabauta shi sa malai suke cewa man galabat ahadu wa asharatu faqad dalla duk wanda ya sake tsaya ɗaya zakar jayi gomayyansa to ya bata ya shiga uku domin saboda yadda Allah yake son kowa ya zuke shiga aljanna za ka kai ne shi guda ɗaya zunubi ɗaya za a rubuta ba amma an kai alkhairi sai a linka shi sau goma shine sai cewa to duk wanda ɗaya ɗaya zakarin jayi goma sa yayi asara ko ba haka bane duk wanda ɗaya ɗaya zakarin jayi goma to ya gama asara to shine fa za an yakunu an yakuna min an yakuna min al muflihin da sannu muna tare ne kasance da cikin waɗanda suka rabauta Allah ya sa mu a cikin sai Allah ya ce وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون Allah madaukakin sarki yace wa rabbuka yakhluqu ma yasha lalle ubangijin ka yana halittar abin da ya ga dama wa yaktar sannan kuma ya zaba abin da ya ga dama duk wannan ganin daman Allah ne shine malai yake yukhbiru ta'ala bi wa du annahu al-munfarid bil khalqi wal ikhtiyar Allah yana bada labarin cewa shi kai yace banta da rububiyya shine halitta wal ikhtiyar da zabe ina ruwan Allah zaka ga yanzu a ci wato annabawa da ya tashi zabe domin kaga wato ƙurayawa suna cewa wai me yasa da Allah ya tashi turo annabi ya turo dan babban gida ba ai ga manyan gidaje ne wannan da ya tazo a baraya talaka bai da komai shine abin da suke cewa me yasa Allah bai turo min alƙarya kai ne azim tsakanin Makka da Madina ko dai a zaba a Makka a zabi dan babban gida a turo shi a matsayin annabi ko kuma a Madina to shine Allah ya ba su yayin musu da amsa cewa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yastar Allah yana halitta abin da ya ga dama kuma ya zaba abin da ya ga dama ba zancen rich family wani ya fito daga rich family ba ruwan Allah za ka ga yanzu ka je kaso kwari ka duba ka gani ka shiga cikin zinga da sabon gari ka je ka gani za ka ga wasu wanda suke masu kuɗin gaske wani lissafi ba zai iya ba Allah kuma kuɗi ne da shi kamar ni eh bai ma iya lissafin ba sam amma yana da kuɗi kai ko ka iya da tafi kai BYDS kuma baka da ko kobo ina ruwan Allah ya khluqu ma yasha wa yasa ka hajire BYDS yanzu ka ba shi takarda ya cika gaba da bayan Allah ya cika ba ita ye talin zabun da ba ko kobo amma shi da yake bai iya komai ba kuma Allah ya ba shi kuɗi wani shi ne zabun sai ya kuma akwai wanda wani ma'aikacin banki yake gaya mu muna hira da shi ce wallahi akwai bawo Allah da in ya tashi ya zo da kuɗi millions of naira yake in mutum bai da tsoron Allah yake a irga sai ka fice yake domin idan ya kawo ka bayar da yake yake sai ce wa dana in ga mu kudin nan ka irga sai ya ji ai miliyan goma ne a goma ne to to to biyan makadda su san sai a kuma yana zaune zai sa a waya a kawo da abu yake wallahi idan su sai za ka je zani ba domin bai iya lissafin ba kuma ga kudin ina ruwan Allah domin Allah ba shawara yake da kai ba lokacin da zai ba wani kudi an fahimta da kyau ko to saboda haka ya khluqu ma yasha'u wa yasha yana halitta abin da ya ga dama kuma kuma manyan masu kudin mu yanzu malam Alhaji Dandolo Allah ya kansa da gabara ake magana makabartarsa da guraren da ya bayar Alhaji Adamu Dandolo kowa ya san bai boko ba amma a wannan lokacin kowa yana magana sa cikin billionaires masu kudin gaske to da yawan su za ka masu kudin cikin garin nan ba ruwan su da boko boko ta yi nan sun yi nan amma kuma suna da kuɗi kamar ni kuma yanzu ga auna ka gani mafiya yawancin manyan masu kuɗin Najeriya ƴan boko ne to babu Allah saboda haka hanyar arziki in Allah ya tashi kawo ma ita shi sa Allah baya kaje mutum duka zaka Allah zai iya ba ka ga ya hada ba komai ya ba ka ilimi ya ba ka kaza ya ba ka kaza duka zai iya ba zai iya ba amma ba ba jarabi bane na Allah sai kai kaza zai ba kaza ba jarabi bane san ta ga gongon wani adalin sa gongon yake karatu a kawo yake karatu ba na Allah ma bai ba ya ji harka gongon amma yanzu yana cikin biloniyan wanda idan ya je banki zuwa sai su gaishe shi akai akai dan kai zare kudin su daga banki daga banki to ya khluqu ma yasha wa yahsa lalle yana zabar abin da ya gada ba abin da kake so ba shi sa sai canza ma akala idan haihuwa ce ba ka su misali ba kake san da na mutu sai ba ka mai domin shine mai zaba idan mace kake so sai ba ka namiji idan haihuwa ce ba ka so gaba ɗaya sai ba ka ɗan biyu mu ga yadda za ka shi ne wa yasa ɗin an fahimta da kyau ko ya khluqu ma yasha wa yasa yana halitta abin da ya ga dama kuma ya zaɓi abin da ya ga dama shi sa yake wa ma kana lil mu'minin wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina to shine ya khluqu ma yasha'u wa yasha Allah bane ku cikin sarki yana zabar abin da ya ga dama kuma yana halitta abin da ya ga dama duk yadda kaga mutum yanzu kaga mutum mai kewa haka Allah yake son ganin sa idan ka ganki siriri haka Allah ya halice ki fari ko baki ko kaza haka Allah ya jiban sa babu dangantar da aka samu shi ya ga dama ya halice shi haka shine yakhluqu ma yasha'u wa yahta Allah yana halitta abin da ya ga dama kuma yana zabar wanda ya ga dama za ka ga gida ne yanzu gaba ɗaya wanda aka raina zai zama shine mai kuɗin shi zai cikin gidan wanda ana jin su ji banza ne ba kowa ba a da yanzu kuma shi yake jin kan gidan ina ruwan Allah yakhluqu ma yajau wa yantar ma kana lahum al-khiyara zabi ba gurin mutane yake ban Allah ne shi ta haka jin magabata wato magabata suna cewa ai zabin Allah shine daidai mala ta dawa kai wala bai ya ce hoton nan ba ta da tabbas tun da yake faɗa Allah ya to Allah madaukakin sarki yace ma kana lahumul khiyara subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma Allah ya fi karfin amma yake kuna duk ababan da ake hada shirka da shi ya fi karfin sai Allah yake wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun la wa huwa Allahu la ilaha illa huwa له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون Allah ya ce wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurum Allah yana sane da ababan da zukatan su ke boyewa wa ma yu'linuna da waɗanda suke bayyanawa kamar yadda bana a suratul ra'd can baya da muka biya cewa sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi yace wa man huwa mustaqsin bil layli wasarihun bin nahar duk ɗaya ne da wanda ya bayyana abu da wanda ya koyi a gurin Allah duka Allah ya san ba wanda yake koyi ba to shine yake wa huwa Allahu la ilaha illa hu shine ubangiji wanda ya san koyan nan shine ubangiji wanda ba wanda ya danganta abauta wa shi ai huwa al-munfarid bil ilahiyya shine ya kaita da wato ya kaita ya kamata abauta wa shi kadai fala ma'budu siwa ba wanda ya kamata abauta wa umma shi ba sai yake walau al-hukmu Allah madaukakin sarki hukunci gare shi yake wa ilayhi turja'un kuma gare shi za a koma sai Allah yake wace lau alhamdu fil ula godiya za ta fita ga Allah a farko wa fil awal akhirah da kuma kalbi shine ba da suke ba da misali cewa kaga an gode wa Allah a farkon sura an gode ba a kalbi alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله فاطر السماوات حكى wajen ayoyi biyar da surori biyar da ke buɗe da fatiha ko kuma hamdala kai a farko sannan ga wanda suka kare a karshe misalin guda ɗaya shine karshen suratul safat da Allah yake subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kaga walau alhamdu fil ula wal akhirah saboda haka farko da kanji gaba ɗaya gode wa Allah yake farkon lamari a gode wa Allah karshen lamari a gode wa Allah madaukakin sarki shine yake walau alhukmu kana hukunci a gurin Allah yake abin da za a kawo wannan shine Allah baya hukunci a addini a duniya yanzu za a iya kaiwa a kai shi kofar kudu ko baje ko kaza ko in annana ko ina kace kai baka yadda ba shi ko ubangiji da ya hukunci la mu'aqiba li hukmi ba wanda ya sai abin kai a duniya ba akwai kotun Allah ya isa ko yawa daga ita sai dai kafura a duniya ba to idan aka yi wa Allah ƙara yayi hukunci ba wanda ya sai addini shine ko kuma wani ya gyara a duniya yanzu za a iya gyarawa a gyara bala mu ji ba wanda ya sai canjawa Allah yanzu a duniya akwai wanda idan aka zo a wannan ma'aikatan kotun wani zai iya zuwa ya zare takardar wanda ya riga ya confessor ya zare wani ya taɓa babu wani labari wani da muke dawa yace akwai wani da ake zargi da harkar fyaɗe saboda haka da aka zo su kuma yan uwan yarinyar saboda kada kun san ba wuce cewa kada a zo ta ki aurewa ai gani ji mai cin da a ji a gari ka sai suka ki zuwa kotu to an riga an kai shi kotu kuma already um tun da yayi confession a farko takardar da yawan nan confession din su kuma wanda suke so a fito da wannan sai suke ta bibiya sai suka ji wani a kotu a yi ƙananan ƙananan ma'aikatan kun san manyan ma'aikatan kotu mafi yawanci ba a tsayar da su saboda haka sai yake a baki dubu ɗari biya sai da zai aka baki dubu ɗari biya zare takardar dan kaje alƙali ya ka ba wannan takardar da ya confession aka zo rana farko babu masu ƙara ta bi kawai ta uku je kora ƙara shike shike to kaga a duniya da ana wannan ko a dauko takardar ai gyara cewa waje kaza ko a sa wata takardar a cikin aje ai yana ta unka misali duk za a iya shigo da wata abubuwan to ba wanda ya ce wa Allah haka domin tawadar Allah ba a yi dinta ba a yi sab in ta riga ta dangwali shi kenan to sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa ilayhi turja'un shine mai hukunci wanda ba wanda ya zai canja masa wa ilayhi turja'un kuma gare shi kowa zai koma ranar alkiyama ya saka wa kowa da irin siyar da yi da ko alkhairin da yi يلا يجي لا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء يا سلام أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صفمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون نعم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله الله لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah yake kul ara'aytum to an da maganar rububiyya kuma sai ne da su ku bani labari in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan idan har Allah ya sanya muku dare sarmadan shine tutur idan Allah ya sanya muku dare domin ya fi abadan ba tutur wato abin da wato yake cewa infinity saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya muku shi ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama man ilahu ghayrullahi wanda abun bauta ne ba Allah ba ya atikum bibiya da yake ka muku haƙƙi Allah madaukakin sarki ya bar dare gaba ɗaya su sur kawai ba ranar sauke shi man ilahun ghairullahi ya atikum bibiya da yake afala tasma'un ba kwa ji wato qur'ani da dadi yake ba kwa ji akwai hikima da balagar da ta sa wato Allah madaukakin sarki yayi bayani akan wannan cewa afala tasma'un domin lokacin da dare da gani lokacin da dare da dare wato ana ji kuma ana gani amma lokacin da dare jinka ya fi karfi fiye da gani musamman ana bacci za ga duk motsi ko wani zai ko kwaro ne zai fada a cikin gida kana tsakar gida sai ka ji faduwar ta Allah saboda komai ya ji shi ta Allah yake ba kwa ji afala tasma'un sai ce kul to ga ya mutu ara'aytum ko kuma ku bani labari in ja Allahu alaikum an-nahara sarmada idan Allah ya sanya muku yini shi ma ki tosin ila yawmil qiyamati har zuwa ranar al-qiyama man ilahu ghayru llahi atikum bilayl wani wani Allah ne ba Allah ba da yake kawo muku dare taskununa bihi da ku samu nutsuwa a cikin sa to sai Allah ya ce abala tubtiruna yanzu kuma ba kwa gani tunda mas'ala ake da kowanne lokaci kana ji kana gani amma magana gani ta fi karfi da rana sannan ji hisa ba ta hadda in mutum baya so ya rika manta abin yana tadabburi wannan abin da ya hararu kawai idan ya zo maganar abin da ya shafi lai allai kawai abala tasma'un ne a gurin idan kuma magana abin da ya shafi annahar ne abala tubtirun ne wanda yana taimakawa mai hadda musamman wanda ya hadda kuma yake bibiyar ba'aloli sau da yawa wani lokacin kana cikin karatu alqur'ani in kai kuskuren ba da kanka zaka tuno cewa kai gurin na fa ba haka yake domin kana bibiyar ma'anar shi da lokacin wanda yake jin ma'anar za ka ji idan ya ji kuskuren ka kwanta sai dai ka ji yake subhanallah saboda wata ila sabo kai a yayin fadar abin da ka fada a gaba sai ce subhanallah ba wajen canta biyu ba a wannan lokacin kawai za ka je tasbihi domin ka bata ma'anar Allah to yana taimakawa shi wannan ya Allah madaukakin sarki yake wa mai rahmati yana daga rahamar Allah madaukakin sarki ja'ala lakumul layla wan nahara da ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi dan ku rika nutsuwa a cikin sa kaga nan sai ga wani taskunu fihi wanda yake samun nutsuwa dare ko yini dare iza ba wuce cewa dare ba mutan bawa yake wani tabtabu min fadlihi shi kuma yini an ba ku shi dan ku nemi falalan Allah kaga an raba kenan sai Allah yake duk yayi muku haka ne ba dan komai ba illa wato wala allakum tashkuruna dan ku gode masa ita kuma godiyar Allah ana yin ta da baki kuma ana yin ta da jiki idan Allah ya baka dukiya ba kawai alhamdulillah zaka ce ba kai sadaka ka bada zakka wannan shine godiyar Allah ba eh alhamdu da ashkuru to ake ka gwama shi yayin godewa Allah duka biyu إذا بدأ سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا Allah shi ya sanya muku dare da yini wato khilfatan su rika mai juna kamar yadda ake canjin aiki ga ma'aikata wani ya da karfe kaza zuwa kaza sai shi ma dare da yini haka suke canjin aiki liman arada amma Allah ya ajiye su ne ga wanda yake nufin an yazzakara yayi tintintini cewa wanda yake yin wannan abun fa ba wai ba ne ta ba aw arada shukura ga wanda yake so ya cikin jini ko yake so ya gode wa Allah da su ga su akai wannan abu sai Allah yake na wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tad'un
wa ne mutum ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah yake wa yawma yunadihim ka tuna ranar da za a kira su fa yaqulu sai a ce da su aina shiwa ka iya ladina kuntum tazamun ila wato wato abokan tarayyar ta wata kuke riyawa inji Allah zai kira wanda suke wa Allah shirka ina waɗanda abokan tarayyar ta wata kuke riyawa cewa su ma sun cancanta abota su mu Allah ya ba da wannan misalan ai kaga tunda babu wanda zai iya yin dare ko ya yi ni duk kun yarda da rububiyya cewa ba wanda yake taya Allah to bai kamata kuma a taya shi bauta ba ya kamata wanda ya wancan aikin shi kadai abota ba shi kadai domin nasa ne shi kadai to me yasa za ku gwama masa kuma wajen bauta kun yadda da rububiyya ta haka ce shi kadai uluhiyya kuma ku kiba shi to shine ya ƙara maimaitawa a nan yake to ku kirawo su waɗanda kuke riya cewa su ma ababen bauta ne domin Allah yana kishin fa shirka na sha ba da wannan misalin wallahi ko malami kaji an yi sabani wani malami ya ce kaza shirka ne wani ya ce a ba shirka bane ka bakaruni ne karkai ba ruwanka da wannan abu domin matsalar abin da yake na shirka shine ba remedial a wuta ba guri ND ba guri NCE direct NCE za ka shiga wuta wallahi Allah idan ka ga mutum ya fita daga wuta har sai idan jama'a ji san ne sai sai dai idan raƙumin ji fita ta kofar allura shine ke cewa lan wa alfulan ne ba inda ba turu saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye kuma duk abin da zaka ji an yi sabani akan matsalar shirka ne ko ba shirka ba za ka ga ya cikin wajibai to ba ruwanka da shi ka huta ka je kai abin da ya zama ma dole kawai wani ya ce shirka ne wani ba ya ce ba shirka ba to ina ba na da shi a cikin alkarin islam tun da ya yi sabani a kai to na rabu da shi tabara ana ilai ba ruwan mu da shi to shine Allah madaukakin sarki yake wa naza'na min kulli ummati shahida za mu fitar wa kowace al'umma shaidar su kaga Allah madaukakin sarki saboda mutu za su jinayin za su a wannan lokacin Allah yake wa kadalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida saboda haka wane ne shahidan din shine annabin kowace al'umma shi za a fito da shi shine naza'ana min kulli ummatin shahidan kowace al'umma za a fito mata da shaida fa qulna Allah yake sai mu ce hatu burhanakum to ku ka shaida ku na cewa lalle abin da kuke riyawa haka ne fa alimu a lokacin da su san cewa annal haqqa lillah lalle gaskiya ta Allah Allah shi kadai ya tantance abautawa Allah yake wa dalla anhu ma kanu yaftaru duk abin da suka kasance suna kirkira su dangana wa Allah gaba ɗaya sai bace musu gaba ɗaya bawo Allah duk inda gaskiya take yi kokari ta bi ta in dai aka kuma hikimar ita gaskiya tana da wani wani tafiri in dai ita kake nema ko duk rajin karatun ka mai yawa Allah zai bude wa haske za ga mutum ya kai kololuwa a karatu amma in ya fara bayani sai ka ji baka gamsu ba ko da ba ga yamar ba amma ya gane cewa gaskiya bayanin na akwai sentiment a saboda abin da kake nema na gaskiya domin alaƙa gaskiya da wato ba ta da alaƙa da yawan karatu ba ta da idan dai Allah ya gamsu da cewa ita kake nema to zai bude ma hakkin kai ta gano insha Allah duk inda yake za kai ta ganin sa kai ta ganin sa to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa dalla anhu ma kanu yaftaru abin da suka kasance suna riyawa Allah madaukakin sarki zai bace musu gaba daya na'am sai Allah yake inna qaruna kana min qawmi musa fabagha alaihim to وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين Allah yake inna qaruna hakika qaruna kamar da Abdullahi da Abu Zaid yake wannan qaruna fa ibnu Ali yana wato dan babban Annabi Musa ne alaihi salatu wassalam aka ibnu Abbas yake Ibrahim naka inda shi da kadada da Ibn Jurayj da wasu suka ce ka annahu kana Ibn Ammi Musa su ma suka ce dan ammin Annabi Musa ne alaihi salatu wassalam sannan wasu daga wato cikin malamai ma suna riya cewa shi kansa ne ammin Annabi Musa kamar yadda Muhammad ibn Isa ibn Yasar yake riya haka a cikin littafin su da ya kawo sira cewa shi ne babban Annabi Musa alaihi salatu wassalam amma ibn jarir a cikin shekul mufassirin a cikin tafsirin sa yake cewa gaskiya magana da tafi karfi a gurin ahlul ilmi shine dan ammun dan babban annabi Musa ne shi wannan wato karuna ta sannan kuma yana cikin mutanen nan 70 da lokacin da Allah yake zabo wato mutum 70 a suratul a'raf wato kara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina wanda za ka ji a gana da Allah yana cikin mutum 70 din da aka zabo amma ba za ku ji su yadda yake to Allah madaukakin sarki yace illa qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim saboda haka qaruna yana cikin mutanen annabi Musa amma fa baga alaihim sai wato wuce ya wuce gona da iri akan domin abubuwan da ya wuce gona da iri da halaka da zalunci da mugunta sai Allah yake wa atainahu min al-kunuz domin qaruna mun baji al-kunuz taskoki shine waya hauji manya-manya ba so ba waya hauji da so so manya-manya da yake da suna abubuwa kala-kala sai Allah yake ma inda mafatiha wanda abin da za a araro ma da nesa kusa sai aka ce mukullan gurin kawai ba yau adadin ba mukullan gurin kawai la tanu bil usba ayar mutane ne za su je su dauki mukullin in aka ce usba a larabci mun biya da ku a suratul yusuf da kuma wata sura daban inda Allah madaukakin sarki yake mana magana a suratul suratul kahfi cewa usba shine daga mutum goma sha ɗaya zuwa sha biyar shine usba kaga cewa kai kalu la in akalahu dhibu wa nahnu usbatun in inna idhan la khasirun ko to in har kirke ke cin yusuf alhali muna usba muna wannan taron namu na ayari mu goma sha ɗaya ai mun yi asara haba baba mu goma sha ɗaya to mahallin jayi a nan kaga wato shine wannan ko kuma wanda suke wannan ayi da kaji innal ladina ja'u bil iska usbatun kaga daga mutum goma sha ne zuwa 80 misali wata adadi masu yawa sun haura goma to shine Allah madaukakin sarki yake wanda za su zo su tsau kullun kawai mutum goma sha ne daga mutum goma sha ne zuwa sama su za su iya cikin bukullin su dora abin hawa ciwa kamar ya ba karamin ciwo ya dan girman jiki a ai ba ba magana ciwa to girman jiki ake ba magana kuɗi ake ba ba ana nufin mukulli guda ɗaya ba mukullai aka ce mafatiha wa mukullai idan aka zo aka ce ko gidan mutum yanzu ka je ka tarar wato yana da gidaje ya ɗebo mukulli a kwano kwanan sha zaka je ka rika fada wa mutane cewa kaga mu kullun fa akwano suke shine ake baka misali cewa mu kullun nasa wato abuhubuhu suke kuma kowanne ba wai na gida ɗaya bane kowanne da mukullin sa na gurin da za a bude daban abin da ake magana ce ba girman jikin ba ka fahimta da kyau ko yau shine Allah yake da janu'u bil asba wato mukullan sa zaka nauyayi sai ya nauyayi wato ayar mutane da goma zuwa ta ulil quwwati kuma su ma mutanen ba abota karfi ba irin ka ba zabga zabga za a samu ba karfin gaske waɗanda su ne da kirna su daga shine da sai ulil quwwati in kana lahu qawmuhu la tafra lokacin da mutanen su suka ce da shi a lokacin da mutanen su suka ce da shi la tafra haruna ka daina alfa'il saboda ya ga yana da kuɗi da yake alfa'il yana faɗa abubuwa kala kala suka ce inna la la yuhibbul farihin domin Allah baya son masu masu alfahari Allah baya son san shi ta ba nan ce cewa wato wannan kalmar albari'u idan ta zo alqur'ani da ma'ana biyu take zuwa sai ka duba ka ga da me ta dace an gane ko na farko tana nufin wato alfara alfara shine asuru farin ciki na biyu kuma tana nufin alkibr girman kai misali sam wannan ayatun cikin suratul yunus kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ko kago fa bi dhalika falyafrahu kul ga ya mutu bi fadlillahi da falalar ubangiji wa bi rahmatihi da jin kansa fa bi dhalika to saboda haka wannan abin da kuka damu falyafrahu lalle dole ki farin ciki abin da Allah ya mutu na wayannan abubuwa huwa khairun mimma yajma'un ya fita abin da suka tara kaga nan abin da ta zo kenan amma anan gurin tana nufin girman kai inna allaha la yuhibbul farihin Allah baya son ba ta girman kai da takama da jin sun dita shine inna allaha la yuhibbul farihin balle Allah madaukakin sarki baya kaunar alaikum salam kun bi fadlillahi wa bi zalika eh to ai ka yi ta da kawo ta kawai amma Allah ta da kyale ka da sauran mu je zuwa injiniya yawa na'am ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك الله أكبر ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Allah madaukakin sarki yake wa bdaji bi ma ataka Allahu ad-daral akhirah da ne muna yira da abin da Allah ya baka shi ga muke faɗa wallahi duk wanda Allah ya baki dukiya to mu kullun aljanna aka bai in ya ga dama ya yar in ya ga dama ya rike shi kamkam duk wanda Allah ya baki lafiya mu kullun aljanna Allah ya baki in ya ga dama ya wata da ita in ya ga dama ya rike shi kamkam to da haka duk wayannan abubuwan ya kamata mu kalle su da kyau cewa idan Allah ya ba baiwa ta dukiya to mu kullu aljanna ya baka wannan abun zaka sha mamaki zaka mutum yanzu kwanan nan ba zan faɗi ɗaya daga cikin manyan malaman mu a katin da ya wuce sai magana irin wannan matsalar ta abin da ya shafi tallafa wa mutane bayan ya gama karatu kace jama'a masu kudi na zuwa karatu a rika taimakawa ana cikin yanayi na taimako wasu ba abinci ba kaza bayan an tashi wani daga cikin mutanen da suke zuwa karatu ya ce malam gobe zan turo da abinci a raba mutum 1200 ya turo da trailer kananan buhun shinkafa wadda guda 1200 aka raba wa mutane shine muke hira wani da ya samu yace wani abokin ne yace shi an bashi buhu daya muna hira da shi nace to kaga dan Allah mutum 1200 nace kai yayi gajiyar da kazo kana fada kana murna ta neman addu'a kudin da yake kace muka lissafa kwata kwata ba shi da yawa a irin wanda yake da hali ne kudi yanzu ya dau miliyan 1 da rabi ko miliyan 1 kai wa ka dauki mutum 1200 ka tallafa musu da miliyan 1 da rabi ko miliyan 2 ai ba karamin alkhairi bane wannan to amma ba kowa ne zai iya wannan ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya sa bar qara'a a zuciya da wanda ya ta cewa aljanna zai siya da wannan kuma ya ma ya ya ya yi tsafiyarin gaba eh baya so a san waye inna ma nu'imukum liwajhi llahi azza la nuridu minkum jaza'an wala wallahi ba abu kowaye ba san waye ba kawai ya dai gaisa da malam a wannan lokacin shi ma kawai bai san sunansa ba zuwa karatu yake ya gaya ba ba da dan a kira gidan jarida ko rediyo a gaya musu babu ba da ga tare jama'a sai an an yi empowering misali cewa zai yi shi ba dan siyasa ba ko amma sai ya faɗa babu la nuridu minkum jaza'an wala shukura dan Allah ya kawai saboda haka idan Allah ya baka dukiya ka daure ka ba Allah da ita kuma babu mai jin da rai irin mai bayarwa ya fi kowa samun nutsuwa da kwanciyar hankali in dai yana bayarwa to za ka nutsuwa yake samu to shi ne Allah wa daukin sarki yake to ka nemi gidan lahira da wato da abin da Allah ya baka sai Allah yake wala tansa nasibaka min ad-dunya duk da haka cewa da aka ce ka nemi lahira to amma kar ka manta rabanka na duniya aini ma aba Allah fiya min al-ma'akin kar ka manta abin da Allah ya halatta ba na cin abin da Allah ya hore ma na halal saboda haka in ka samu kudi ba wanda ya ziyara ka zuwa shoprite ko country mall ko orange mu je gure da zamu ci ina abin da Allah yake wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta wannan sukun da ake zuwa ta kai ma ka ga ayyanka ta eh ba wai kawai karatu za mu zo mu kawai mu yi anan mutajewa saboda haka wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka na duniya kai ba dan wasu kawai dauka suke kai haka Allah ya ga kai ne kai karatu ka goma akwai masu wannan fahimtar Allah sai wala tansa nasibanka min ad-dunya saboda haka sai malai ya gaya mana anan cewa to dangane da abinci wal mashari da abinka wal malabi ka sa je duna muka abu yake wallahi eh wannan shine saboda haka sannan yace wal malabi wal masaki ka hau ka samu gida mai kyau ka shiga mu ma mu samu gida mai kyau mu shiga sai yace kuma wal manaki idan Allah madaukakin sarki ya baka dama ka rika shigo da kaji duk sati bare kuwa yahuda din nan ka san me ake yi a gurin ko ina duk wani murtala suya suwa ya duk ka sani ba halin din ka bace to shine wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka abinda Allah yake so ko in ya baka din ka bi hanyar da yake so amma bai hana ka jin daɗi ba sam bai hana ba wanda kaga ya buwanta abun to bai fahimta addini ba ko shakka babu to shine Allah wa dauke sarki malai yake kai fa ati kulli bi haqqin haqqahu sannan ka ba kowanne ba abokin haƙƙi ka ba shi haƙƙin sa wa ahsin kama ahsana Allah ilayk sannan ka rika kyauta dawa kamar yadda Allah ya kyauta ta ma kai ba ka kalli ayat da kyau yadda Allah ya kyauta ta ma kai ma ka kyauta ta wa kai ihsani kuma kala biyu ne ko kaga akwai na bayarwa da kyauta da sadaka sannan kuma akwai na janibin Allah an ta abu da Allah da annaka sarawu sannan jalibin mutane kuma ka rika kyautata wa mutane ka ba su sam abinci ka ba su kuɗi ka ba su tufafi shine atin ila kalbi ka ma ahsana wa ilai ya Allah yake wala tabkil fasada fil ard fil ard amma kada ka rika barna a ban kasa kan Allah ya baka kuɗi ka rika bude gidan ke ta aya wannan shine ba da ladir ko in za ka yi aure ai ta bara ko in za ka aure ai ta bara to wannan ko shakka babu ka fada wannan layi Allah yake karkai mu haka da dukiya dan za ga wasu idan Allah ya bada kudin guraren da suke budewa na mata da kudaden da Allah ya ba su ko shakka babu sun san madan lafiya suke wa Allah ko kuma ka daji da kyar kana bibiya da zaka yi aure amma in ka zo auren lokacin auren sai ka yi wa Allah madan lafiya shine ban gode ba to wala tajil fasada fil ard Allah yake inna Allah la yuhibbul mufsidin kaji kalma Allah yake bana son bana kaunar mabarnata bana son saboda lokaci ne akwai maganganu da shekul islam ya yi cewa mabanta gida hudu wata ayar muka zo ba da kowa amma zo muke mu kai karshen aya kuma lokaci ya danno ko shakka babu wato barna Allah baya bukatar sai baya san baya san ta ban kasa sai Allah yake قال إنما أوتيته على علم عندي
na'am أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا wane mai ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون Allah madaukakin sarki yake kwala sai inji inji karuna inda ma utitu ala ilmin indi ai wannan kudin da kuka ga da dukiyar nan da kuka gani ina da ita ai Allah ya bani ne saboda kawai ilimin da ya ga ina da shi ko kuma saboda na tantanta a bani wai Allah yake gaya wannan awalan ya'lam Allah yake jin bai san cewa annan la qad ahlaka min qablihi min al-qurun cewa Allah ya halakar da wasu karnoni kafin sa ba karnoni daban-daban man huwa ashaddu minhu quwwa ya halakar da wanda suka fi shi karfi ba idan karfi yake ga gaba da shi to Allah ya halaka wanda suka fi shi karfi wa aktaru jama'a kuma ya halaka wanda suka fi shi dukiya karewa ne kenan abu biyu yake takama da shi karfi dukiya to Allah ya halaka wanda suka bi domin ya halaka adawa da samudawa sun karta masa a komai sai Allah yake wala yusalu an dhunubihim almujrimin mujrimun rana alkiyama ba za ma a tambaya dan gani da zulubin su ba abin nufi da ka zo rana alkiyama ba sai kai ba sai an gaya ma cewa wani dan wuta bane kana ganin sa daga sifar sa zaka gani yawma tabyaddu wujuhun ne wa taswaddu wujuhun domin a ranar fuskoki wasu za su bari wasu kuma su baki kirin ko kuma wani asirin mujrimi ne yau mai zurka bayan ta yi baki kirin kuma idan ka ba an kada bula dan Allah ka rika hararo wannan baki kirin kuma ido kamar bula wallahi ba za ka tsaya ba in kai gabo da wannan waje gari sai amma rufiya za ka dade baka dawo hankalinka ba to haka za a mai idanunsa a filin alkiyawa kuma a tura su ta aka to shine Allah madaukakin sarki yake wala yasalu an dhunubihim almujrimun sai Allah yake na'am فخرج على قومه في زينته Hmm.
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ya sala إنه له حظ عظيم sadiq wa tabbata وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا Hmm.
ولا يلقاها إلا الصابرون Allah yake ana gama mai wannan wa'azin babu ta'kib haka malam ibnu ajir ya kawo a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa ana gama wa'azin fa kharaja ala qawmi fi dinati kun ga an gama mai wa'azi akan yaji ilimin ai kaza su suka tantance daga rich family ya fito su sun kaza to ana gama wa'azin kawai da ya fito fa kharaja ala qawmi fi dinati sai shi da yasa kaya na gwannan dinari ya sako su kawai yana takama da yara suna gunsa a baya irin bai ma ji wa'azin ba kenan ku yi abin da za ku eh shine fa karaja ala qaumi yujidinati qala alladhina yuriduna alhayata dunya sai masu san duniya ɗan materialism maza da mata masu neman duniya suna jin wannan sai sai wanda ke wato sai suka ce ya laita lana mithla ma uti ya karu ta ya kai can mu ina ma an ba mu irin abin da aka ba karuna wayan da shi ke sha'awa innahu lazu hazzin azim kai ma abu da rabo ne babba lalle karuna ya gama ai ya sha kwana abinda bawo yake faɗa ai wani ya sha kwana wani bawan Allah kwanan nan a cikin abokanmu da muke wata harka da shi an bashi mataimakin um dan dan fiyama sai ake taimakon murna to ni da nazo gurin sai nace ni ina ma jaji haka nace ina maka jaji saboda wallahi Allah zai tambaye ka gaba ɗaya sai na fata tara gaba ɗaya sai gaba kowa ido kace wallahi ni jaji nake ma domin nauyi ne yanzu Allah ya dora ma ka sani kaza kaza daga nan mun san taron ya kare saboda kowa zo yake kawai a ga ba ai ka ja kwada ai wani kaza kaza kaza nauyi ne nawa nawa ne suka yi da kafin ka kuma yanzu ba su da komai to ba a tuna ba to saboda haka kawai wani mutum yana da shi ya fi karfin kowa to idan mutum ya dau wannan irin tabi'a irin tabi'a mutanen karuna ne za ka yanzu idan idan idan fa kaji an ce ba zai yi ba ko to ba kai in dai kaji ana ba zai yi ba to babu Allah ga mata mala shi za a zo mawaki ke cewa yamkil fakiru wa kullu shay'in bidduhu wa yara al-adawa la yara asbaba haddan kilaba idara atrajulan jinan jinan hallat ilayhi wa harakat aznaba yace talaka yana yawo a ban kasa sai ga kowa ma ya tsane yana tafiya yaga kowa ya tsana wa yara al-adawa la yara asbaba yaji an tsane shi yaga tsane da ni sai ce hatta kilaba idara atrajulan jinan wai hakan mita idan suka ga mai kudi hannat ilayhi wa harakat aznaba wai sai su suna kada gela wai kare ma in ga mai kudi zai rika kada gela domin ya tuka da ya rage zai wurga fara rabuwar sai ko ne ganka hauki ne domin kai dukun dukun da kai sannan wani mawaki kuma yake cewa wato um um idan ka dabal gani wa na ci kaumi ذهبنا إلى المسارة والبشارة وإن جاء الفقير ولو غنيا ذهبنا إلى صلاة الاستخارة وإذا متن يزو نيمان أوري إن دي لو كدي ne yazo yace yana da a gidan nan zahabna ila al-masallati wal bijara sai ga ana ta murna ai dan wane ne yake zanta ai an sha kwada kenan ai gabu ana baiwa ai bugawa wanda ta Lagos ta Kaduna a sai ai wane ne zai aure ta ai ta bujara ana murna amma sai ce wa in ja al-fakir walau taqiya amma idan talaka yazo ko da bai tsoron Allah ne zahabna ila salatin istikara sai kaje ana neman fatawa wata sallah za a yi istikara dan ka aji gama sifa kwarai kuwa ai inda kudi ne ba ta tambayar wallahi ba wata istikara an gama istikara an gama ai daga family ko ba haka bane yawa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura saboda haka daukan wancan layi gaba daya layi da irin na karu ne da yan tawagar to shi sa Allah madaukakin sarki ya gaya mana yake cewa to wato su wayannan mutanen zaka ji suna cewa ya laika lana mitla ma uti ya karu innahu lazu hazzun azim wai shi ba abokin rabo ne babba shi suke fata Allah bai da shi irin sa wa qala alladina utul ilm amma ma ilimi kuwa suna zaune suna jin sai suka ce wai lakum kai tanku sawabul lahi khairun ladan Allah shi ya ba alkhairi ba wannan abin da kuke gani a tare da shi ba amma ba liman amana wa amila salihan ga wanda ya imani kuma ya aikin kwarai sai suka ce amma ba walayi la qaha illa sabirun amma ba mai haduwa da wannan abin da muka faɗa sai masu hakuri to da ga mu fiya guri ba za ka ta wato gudun fudi maka a banka ta kuma ba za ka samu abin da kake so ba sai Allah yake na فقطفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون Allah yake fa kasabna bi sai muka sa kasa ta damce shi gaba ɗaya ta burma ya koma cikin kasa ya rika tafiya kamar yadda Annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Ibn Malik ibn Sinan yake cewa wata rana aka ji wata kara sai yake cewa ai karuna ne Allah ya sa kasa ta kama shi yake fa huwa yake jaljalu fiha ila yawm al-qiyama yana ta tafiya a cikin kasan wutar jahannama har zuwa ranar al-qiyama sai kiyama ta zo zai je karshen wato dan tagariyar kasa shi tsaro ne an za har a yanzu da muke magana kasa yana ta tafiya a cikin ta shine fa kasar ka ga yanzu wannan idan da hankali za ya magana ai sai a kare ta ko ba da dan magana hankali Allah ne ya faɗa kawai ka sallama yawwa fa kasabna bi wa bidali wa bidali al-arda Allah yake muka sa da shi da gidan nasa da yake takama da shi da duk wani waya houses sun sa gaba daya Allah yake muka sa kasa da damke su gaba daya su kai kai kasa shine wa bidali al-arda Allah madaukakin sarki yace ba ma kana lahu min fi'atin yansuruna ba shi da wata tawaga da sai ka ta agaza ma min dunillahi in ba Allah ba wa ma kana min al-muntakirin kuma waya cikin wadanda za a agaza ko daya wa asbaha alladhina tamannaw makanahu sai wadanda suke burin suka rika burin matsayinsa suka zanto shine asbaha kana wa akhawatu hakina suka zanto wato bil amsu wadanda suke burin matsayinsa jiya sai ga yau ya kuluna yau din nan suna cewa wai ka annallaha ya kudu rizqa liman yasha wai wai abinda bawo yake wai irin abu wato abin da ajibi kenan ya kama baki yake wai da sun fada mu akai kaza to ka anna la yafsu rizqa liman yasha dama da wai da i duk akwai da alaran ba hauke yana amfani da shi ne kawai i kul i wa rabbi haka wai ita ma akwai ta zaman kanta take kamar da malaman wato tafsirin ka kawo to ka anna la yafsu rizqa liman yasha min ibadihi wa yakdir lalle ubangiji madaukakin sarki yana jin fada cikin sa gabayin sa kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama wani ba barin sa a mai kuɗi shine wato gata a gurinsa wani kuma Allah ya bashi a talakansa shine gadin a gurinsa kowa da yadda Allah yake wato wato dora masa tsarin rayuwarsa laula amanna Allahu alaina sai ga yau suna cewa wai ba dan Allah ya mana baiwa ba la kasaba bina da mu ma kasar ta tafi da mu masu burin fa su ma su zama irin zaliya wai sai suka kuma bada wai ka annahu la yuflihu al-kafir lalle yadda sha'anin yake waɗanda suke kafire ba za su taɓa rahota ba sai Allah yake نعم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون Allah yake tilka darul akhirah shi wancan gidan na lahira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan muna san yaki ne ga waɗanda ba sa san girman kai ba sa nufin girman kai fil ardi aban kasa wala fadaran ko barna ga su muke barin gidan lahira yalla yake wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan kalbi na masu tsoron Allah Allahumma amin sai yake man ja'a bil hasana duk wanda yazo da guda daya alkhairi guda daya falahu khairun minha Allah zai ba shi mafi alkhairin wannan abin da yake shine wancan magana cewa man ja'a bi sayyi'ati wanda yayi zunubi kuwa fala yuzal ladina amilu sayyi'ati ba za a saba wanda suke sabo ba illa ma kanu ya'malu ba ji abin da suka aikata shi kadai zunubi guda daya zunubi ɗaya za a ba amma lada daya sai a linka shi goma zuwa abu afan kafiran ba sai Allah yake na'am إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد wane mutum قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك na'am فلا تكونن ضميرا للكافرين Allah ya ce innal ladhi farada alayka alquran lalle wanda ai farada bi ma'ana anzala wannan da ya saukan ma da alqurani la radduka ila ma'ad zai dawo da kai ila ma'ad zuwa ga wato wani suka ce aljanna wasu kuma suka ce a'a garin da aka kore ka Allah zai dawo da kai wannan garin amma wasu suka ce ma'ad shine zai dawo da kai zuwa ga ranar alkiyama shine ma'ad an gane ko sai Allah ya ce ko rabbi da ya mutu lalle ubangiji na a'lamu man ja'a bil huda shine mafi sanin wanda yazo da shari'a wa man huwa fi dalalin mubin kuma kuma shine mafi sanin wanda yake kan fata mabayyani to sai Allah ya ce wa ma kunta tarju an yurda ilaykal kitab baka taba tsammanin za a kawo maka littafi ba illa rahmatan min rabbik baka taba tsammanin Allah zai zabe ka a matsayin annabi ya baka littafi ba ba dan rahmar ubangijinka ba bai taɓa tsammanin haka ba lokacin da annabi ya taso shi ma bai san me zai zai me zai zama ba shi ne dai wanda kuka yakhluqu ma yasha wa yasaru sai ce illa rahmatan min rabbi fala takunanna zahiran lil kafirin Allah yake kada ka zamto kusan umarni biyar yanzu za mu ji daga kan nan gurin zuwa karshen aya Allah yake yi wa annabi alaihi salatu wasalam akan su na farko fala takunanna zahiran lil kafirin kada ka zamto kaga hali ne kada ka zamto kana taimakawa kafirai sai kenan sai ci gaba Allah yake ne ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك na'am وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين Allah ya ce wala yasuddannaka an ayatillah kada ta hana ka bin ayoyin Allah madaukakin sarki kaga na biyu ke cewa can bala ta kunan na zahiran lil kafirin sannan wala yasuddannaka an ayatillah ba'da in unzila ilayk bayan an saukar ma da ita sai na uku Allah yake wada ila rabbi sannan umarni na uku ka rika kira zuwa ga ubangijinka sai yake wala ta kunan na minal mushrikin hali na hudu sai Allah yake kada ka kasance cikin mushrikai sai na biyar ne Allah yake na'am ولا تدع مع الله إلها آخر نعم لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون to kaga na biyar Allah yake wala kada umma Allahi ilahan akhar sannan kada ka hada wani Allah madaukakin sarki wani Allah daban wajen bauta ko wajen kira kaga abubuwa biyar kenan kusan umarni daya hani hudu Allah madaukakin sarki yayi a karshen ayar suratul qasas sai daga cikin wato wannan miza da take da shi kenan sai Allah madaukakin sarki yake la ilaha illahu ba wanda ya cancanta abota wa sai shi kullu shay'in halikun illa wajha kowane irin abu zai kare banda fuskar Allah shine banda ikon Allah da zatin Allah madaukakin sarki shi kadai ne kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram shine kullu shay'in halikun kowa zai mutu a bakata illa wajha banda Allah madaukakin sarki lahul hukmu hukunci yana gurin Allah wa ilayhi turja'un sannan gare shi za mu koma abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙo ubangiji da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka Allah madaukakin sarki ya biya kowa bukatunsa na na alkhairi akwai yan uwa da ya kamata mu saka addu'a akwai um, marigayi alhaji musa a kwankwaso ga kusan ɗan sattan muna tare da shi ana kusan koya ya je karatu ba kowa ya tara su wasu satin da ya gabata to muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya yaje masa kurakuransa Allah maɗaukakin sarki ya sa yana cikin jannatin firdausi iyalin da ya bari kuma Allah ya haɗa kawunan su ya ya ya ba su wato jama'a rayuwa mai dorewa sannan akwai matar alhaji aminu sarki ah, nan kusa da mu kenan can haka ita ma ba ta da lafiya um, tana asibiti ban sani ba ko an sallamo ta muna roƙon an sallamo ta to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah madaukakin sarki ya sa kafara sannan kuma akwai yan uwa da suka yi mana wasiyoyi da addu'a akwai wani bawan Allah da ƴaƴansa sun gama karatu suna neman aiki da shi kansa yana neman wato Allah madaukakin sarki ya ba su mafita na gani da yanayin rayuwa da suke ciki to muna roƙon Allah da suna yake kyawawa muna kuma tawassuli da ayoyin da muka yi a cikin suratul kasas waɗannan bayan Allah da suke mana wasiyoyi na addu'a Allah ta biya musu bukatun suna alkai duk waɗanda suke cikin kunci akwai ƴan uwanmu da suke wasu wurare suna ayyuka daban-daban waɗansu musamman yanayin kaza da ake ciki da za akwai wani harama da namu da yake yake yake aiki a Saudiya kusan likita ne sai na gani da zuwa cewa ya aka ga mutum ke cewa ai yanzu dokar da aka yi a Saudiya in kan ba dan kasa bane sai za ka iya fitowa amma in dai ba dan kasa bane sai ba za ka iya shiga ba kamar dan kasa bai sai fito ba in kuma ya fito ba zan ne bai sai ya koma shi kuma aiki ne da shi da iyalan da yake gaskiya yanayin da ake cikin sai ana buƙatar addu'o'i kwarai da gaske ko shakka babu a ɗan uwanmu da suke ayyuka ƙasashen waje da sauran wurare musamman ƙasashen turai ba su yi da ƙasa ta addu'o'i Allah madaukakin sarki ya ba su mabuda a cikin yanayin rayuwar da suke Allah madaukakin sarki wannan yanayin da duniya take ciki Allah ka fi mu sani wani irin laifi muka yi maka kajar da yin da haka Allah ka yayi mana muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da tsobin da madaukaka waɗanda suke da bukatu na alkhairi a wanda muka karatu cikin mu da wanda suke sauraron mu waɗanda suka faɗa da waɗanda ba su faɗa ba Allah ka gani Allah ka biya kowa bukatar su ta alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya ya ubangiji muna tawassuli da ayoyin da muke biya na alkur'ani matsalolin da muke ciki Allah ka zo da Allah ka magance mana kun ta rayuwa da al'umma suke ciki da tsadar rayuwa Allah ka yaye mana muna roƙon ubangiji da sunayen ka jawawa da tsofin ka madaukaka duk waɗanda suke mana wasiyoyi a da addu'a na alkhairi Allah ka zo da Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتوعظك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفانا بالدعاء برحمتك يا هادي يا سلام اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فعجبنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين